من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau daya bakwai kai afwan bakwai ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 24 ga watan hudu miladiya 2018 a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin littafin al'ududi التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والنشين ذي مجلس مناؤك إن شاء الله أتشمنا للتاتي ما ابن تيمية ينا من بياني أكن matakai guda uku da waliyan Allah suke da su akwai mataki na waliyin Allah wanda ya kasance gama gari shine mutumin da ya tsara farillai kuma ya nisanci haram sai kuma mataki na waliyin Allah wanda ya kasance keɓantacce shine bayan ya tsara farillai sai ƙara da latin fili sannan kuma bayan ya nisanci haram sai kuma ya nisanci makaruhi to shine yanzu zai mana bayani akan azzalimu li nafsi dama kada mu manta malam ibn taymiya yana mana bayani ne akan kashe-kashe guda uku da ake da su na mutane a game da ayyukan zuciya akwai al-zalimu li nafsi akwai al-muqtasid akwai as-sabiq bil khairat bi idnillah da al-muqtasid da as-sabiq bil khairat sune waliyan Allah al-muqtasid waliyullah al-am wato waliyin Allah ne shi amma ga magari saboda farillai kawai ya tsare sannan ya nisanci abubuwan da suke haram sai kuma al-sabiqu bil khairat bi idnillah shi kuma shine waliyullah al-khas waliyin Allah ke bantacce shine bayan farillai sai ya kara da nafilfili bayan haram ya nisanci makaruhai to shine sai ya ce wa amma zalimu li nafsihi min ahli al-imani amma mutumin da ya kasance mai zalunta kansa daga cikin mutanen da suke da imani fa ma'ahu min walayati Allah bi qadri imanihi wa taqwa to shi ma yana da soyayyar Allah gwargwadon imaninsa wa taqwahu da taqawarsa shi azzalimu ne nafsihi dama kamar yadda aka ce mana shine wanda yana da imani amma kuma imaninsa bai hana shi yana saban Allah ba amma saban da yake yi ba kafirci ba musulmi ne shi amma mai saba ma Allah to wannan saban da yake yi ma damar ba shirka ba ne ba kafirci ba ne to yana nan a cikin da'ira ta imani yana nan a matsayin mai imani to Allah ta'ala yana nuna yana son sa gwaggwadon wannan imanin nasa wa taqwahu da kuma taqawar da yake da ita ranar da Allah ya taimake shi bai aikata saban Allah ba to Allah yana son shi kama ma'ahu min ziddi zalika bi qadri fujurihi kamar yadda kuma yake da kishiyar soyayyar Allah gwaggwadon saba ma Allah da yake gwaggwadon fajircinsa gwaggwadon biyayyar da yake ma Allah maɗaukacin sarki gwaggwadon soyayyar da yake samu a wajen Allah sannan gwaggwadon saɓan Allah da yake yi gwaggwadon mushin da Allah yake yi da shi wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a aqida ahlus sunna wal jama'a ba a kafarta mutum da saɓan da ya aikata dan mutum ya aikata saban Allah to ba kafiri ba yana nan a cikin gidan imani sai dai mutum ne mai imani amma kuma mai sabo Allah ta'ala yana son sa gwagwadon imaninsa da kuma ranar da ya nisanci saban Allah Allah na fushi da shi ta gefe guda gwaggwadon saban da yake ma Allah madaukakin sarki shi yasa aka ce masa azzalimu li nafsihi mai zaluntar kansa mai cutar kansa in shakhsul wahidu domin mutum daya qad yajtami'u fihi alhasanatu almuqtadiyatu lit-thawabi was-sayyi'atu almuqtadiyatu lil-iqab in shakhsul wahidu domin mutum daya قد يجتمع فيه الحسنات kyawawan ayyuka za su iya haɗuwa a tare da shi al-muqtadiyatu lis-sawabi waɗanda za su jawo Allah ya bashi lada was-sayyi'atu a gefe guda kuma ga saban Allah al-muqtadiyatu lil-iqabi me sa Allah ya masa azaba mutum ɗaya Allah madaukakin sarki zai iya sa shi ya zama yana da kyawawan ayyuka waɗanda suke sa Allah ya bashi lada sannan a gefe guda kuma za ka iya samun su mutum ne mai aikata saban Allah saban Allah nan kuma zai ja masa zunubi a wajen Allah mutum ɗaya shi kaɗai in ka kalle shi ta nan ɓangaren sai ka gan shi mutumin kirki ya tsara wasu abubuwa na Allah maɗaukakin sarki in ka koma can wajen kuma za ka gan shi mai sabo ne su ne khalaq wa amalan salihan wa akhara sayyi'a sun caku da aiki na gari da kuma mummunan aiki to su akwai akwai mutum da yanzu in ka ɗauki tarihi an yi sarakuna na musulunci kusan da haka suke suna da kyawawan ayyukan alkhairi da suka aikata a gefe guda kuma suna da nau'ukan saban Allah da suka aikata fajiran sarakuna saban Allah suke yi wasu su giya suke sha suna shan giya amma a gefe guda kuma ba su yadda a taɓa aƙidar musulunci ba in kana son ka zauna lafiya da su to ka tsara aƙida ta musulunci amma kuma su a kan kansu saban Allah suke yi suna saba ma Allah sai dai saban da suke ba na kafirci ba ne ba na shirka ba ne suna nan a cikin gidan musulunci to mutum ɗaya zai iya zama ya haɗa waɗannan siffofin guda biyu hatta yumkina an yusaba wa yuqaba wa yuaqaba har ya zama zai yiwu an yusaba a bashi lada wa yuaqaba sannan kuma a masa azaba shi yasa Allah ta'ala a lahira ya tanaji naru usatil mu'mini wuta ce amma ta masu sako musulmai shi yasa su ba za su dawoma a wuta ba a sama suke Allah ta'ala zai sa su a wuta gwaggwadon saban da suka ma Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki ya gama musu azaba gwaggwadon saban da suka yi sai ya fitar da su da rahamarsa ko da ceton masu ceto sai mai da su aljanna وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وهذا ون قول جميع أصحاب رسول الله إتشي مجانا تكا صحبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام لكم شو ما قبل المسلمين ثم مجانا سكينة سوى زي إيوا كسامو متن a gefe guda mutum ne mai biyayya ga Allah Allah zai ba shi lada gwagwadon wannan biyayyar da yake masa sannan a gefe guda kuma mai saban Allah ne Allah zai masa azaba gwagwadon wannan saban da yake yi wannan ittifaki ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu ba a samu wani sahabi da ya saba ma wannan fahimtar ba wa immacin islami da kuma shugabannin musulunci daga tabi'ai da atba'u tabi'ina waɗannan da aka umarce mu da mu ɗau fassara su ga addini in sun fassara mana alƙur'ani suka fassara mana sunna mu anta to su ne a'immatul islam wa ahli sunnati wal jama'ati da kuma sauran ahli sunna wal jama'a fahimtar su kenan abin da suka fahimta kenan gwaggwadon nutsan da suka yi a wajen fahimta alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ɗaya zai iya yiwuwa ya zama mai saban Allah kuma ya iya zama mai da'a ga Allah a lokaci daya shi kadai sai Allah ya bashi lada gwaggwadon da'arsa shi Allah ya musu azaba gwaggwadon sabansa shine cewa ahli sunnati wal jama'a alladhina yaqulun da ahli sunna wal jama'a wanda ka'idar su suna cewa innahu la yukhalladu fi nari man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wannan ka'ida ce innahu la yukhalladu fi nari ko la yakhludu duk zai dauka lallai mutumin da ya zama akwai kwayar zarra ta imani a zuciyarsa ba zai dawama a wuta ba in dai mutum ya mutu akwai ƙwayar zarra ta imani ƙwayar zarra a haƙaru khalƙillahi wa asgharuhu ce a cikin halittar Allah ba abin da ya kai ƙwayar zarra kankanta to idan a zuciyar mutum Allah ta'ala ya sani akwai imani gwaggwadon wannan ƙwayar halittar ta zarra a zuciyar wannan bawa to Allah ta'ala ba zai bashi da wama a wuta ba wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a shi yasa idan ka ga mutum yana saban Allah a duniya ya mutu yana saba ma Allah to ba wuta ba ba an an maka tambaya sai ka ce a yana wuta a za ka ji masa tsoro da damuwa ka shiga tashin hankali domin ya mutu yana saba ma Allah amma kuma a gefe guda kana iya nema masa rahma da gafara a wajen Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alhadisul qudusi inna rahmati taghlibu ghadabi a wata riwaya inna rahmati sabaqat ghadabi Allah ta'ala ya ce lallai rahmata ta rigayi kuma ta rinjayi fushina saboda ka Allah madaukakin sarki yana da rahmat da ba ta da iyaka sannan kuma ya ce a alkur'ani wa rahmati wasi'at kulla shay rahmata ta yalwaci komai wani mutum yana sabo ya mutu yana saban Allah ka bar shi da Allah ka bar hukuncinsa a wajen Allah kaka yanke masa hukunci sannan in bai riga ya mutu ba shi ma kaka yanke masa hukunci kai masa fatan da yiwuwar Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar kafin mutuwarsa sai ya tuba ya dawo ya zama mutumin kirki duka kuma waɗannan nau'ukan saban da ya rika aikatawa Allah madaukakin sarki zai goge masa su haka Allah yake mu'amala da bayinsa kun ga wannan ka'ida ce innahu la yakhludu fi nari man fi qalbihi mithqalu dharratin min imani lallai duk mutumin da ya kasance akwai ƙwayar zarra ta imani a zuciyarsa to ba zai dawo a wuta ba wa amma alqa'iluna bitakhlidi amma mutanen da suke cewa mutumin da ya mutu yana saban Allah to zai dawwama a wuta min al-khawarij daga cikin khawarijawa suwaye khawarij alkhawarij wasu jama'a ne tun zamanin annabi sallama aka fara samun kokoshin su akwai wani mutumi da ya zo ya musulunta ana ce masa zulhuwaisira zulhuwaisira ya zo ya musulunta wata rana annabi sallallahu alaihi sallama an je yaƙi an dawo an samu ganima annabi sallallahu alaihi sallama ya kasu aka ba kowa kasansa Allah ta'ala ya ba annabi su sama dama idan an raba ganima to annabi sama yana da dama bayan duk an raba ma mayaka abin da suke na hakkinsu na ganima shine idan ka tafi ba tare da abin hawa ba a baka kashi daya in ka tafi da doki ko kuma raƙumi ko alfadari sai a baka kashi uku kashi biyu na dabbarka kaso ɗaya kuma naka to annabi sama yana da damar da zai kalli wasu sai ya ƙara musu wani abu wataƙila annabi salama ya lura a lokacin da aka je yakin nan sun bajintar da wasu ba su irin ta ba wataƙila waɗannan ɗin annabi sama ya kalli suna da iyalai da yawa fiye da na sauran sojoji ko yana da wannan dama to manzo sama ya gama rabo sai wannan zulhuwaisira din ya zo ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'dil ya ce ya ma'aiki ya ce ya ce kai adalci ya ce wannan adalci wannan bakai bakai bakai bakai adalci ba akwai ruwa ta zo ma aka ce ya ce inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhullah ya ce wannan rabon ba na Allah akai ba ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waihat in lam a'dil faman ya'dil ce kai kuwa na tausaya maka ko kuma bana ya tabbata a gare ka yanzu idan ban yi adalci ba waye zai yi adalci ni da ubangijin sammai da ƙasai ya amince mini amma ku ba za ku amince mini ba shi ke nan wani daga cikin sahabbai ya tashi ya ce da'ani ya rasulullahi azrib unuqa ya ce ya ma'aikin Allah kyale ne in filla wuyansa manzon sa ya ce a ka kyale shi annabi ya ce ka kyale shi wa sayukhridu Allah ta'ala min dhi'bihi unasan aw aqwaman yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أنا سمعت أعقد shi. Allah zai fitar a cikin zurriyarsa za a samu suna latattun mutane waɗanda za su zo ɗayan ku in yaga suna sallah sun fi shi ya sallah idan suka ga in ɗayan su ya ga azuminsa sai ya rena azumin shi ya ga nasu ya fi nashi sun fi shi yawan azumin nafila amma za su riƙa cilla suna fita daga musulunci kamar yadda tsarkiya kamar yadda kibo ke fita daga tsarkiya kibo haka za su rika fita amma laimin jami'a zai kawo hadisi to su ne khawarij asalin tarihin su ke nan aka zo su suka fara masayidina usman ibn affan radiyallahu anhu tawaye aka same su daga garuruwa guda uku garin kufa a iraki garin basra a iraki sai kuma masa daga waɗannan garuruwan guda uku aka same su suka zo suka kacanja sayyidina Usman ibn Affan suna tuhumarsa da wasu abubuwa suka ce sai ya sauka daga khalifanci sayyidina Usman ya ce ba ku kuka naɗa ni ba jama'an musulmai ga baki ɗaya suka naɗa ni ya za a yi a ce ku ku zo daga ƙauyuka kufa da basra da masar a lokacin duk ƙauyuka ne domin babu ba addini a garin ba su da malamai su da ƙauyuka ba sahabbai ba ne da suke zaune a makka da madina wanda nan ne birane na musulunci inda musulunci ya kai ya kai ya tumbata a cikinsa shi shi nan suka zo suka kawo tuhume-tuhume da suke ma sayyidina Usman ibn Affan sayyidina Usman ibn Affan duka sai da ya ba su amsa amma duk da haka ba su kyale dattijan nan ba khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa musu hujja ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya kira ni hadisi sahihi ya ce inna Allah sayulbisuka qamisan fa idza arada qaumun an yakhda'uhu minka fala tarda shi annabi sama ya ce min Allah zai sa maka wata riga idan mutane suka wasu mutane suka zo aqwa qauman annabi sama ya ce idan wasu mutane wa idza arada qaumun idan wasu mutane tsiraru suka zo suka ce sai ka sauka daga kan mukamin nan khalifanci to kakka yadda sai na Uthman ya ce fassar wannan alƙamis ɗin alkhilafa ke khalifanci suka kashe sayyidina Uthman bin Affan shekarun shi tamanin da wani abu a duniya yana karanta alƙur'ani yana azumi ya kawo daidai inda Allah madaukakin sarki ke faɗi a cikin suratul baqara fa sayakfikahumullah kaga arashi ko fa sayakfikahumullah Allah ya isan maka su suka kashe sayyidina Usman ibn Affan bayan sun hana mushi ruwa na kwanaki ba su bari an kai masa ruwa ba ba su bari an kai masa abinci ba yana azumi suka kashe shi to kun ga matakin su na biyu kenan hawarijawa to bayan nan waɗannan khawarijawa su ne suka aka same su wasu daga cin sai suka jirkice suka ce su yan shi'a ne suka ce su magoya bayan sayyidina ali radiyallahu anhu suka ce suka masa mubaya'a bayan an masa mubaya'a sauran sahabban annabi sama sun zabe shi a matsayin khalifa suka masa mubaya'a sai suka koma gefensa suka zagaye shi to ana nan ana nan aka zo aka fara suka hura wutar da aka hura wuta fitina ta kullu tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu da sayyidina Muawiya aka ba sayyidina Uthman sayyidina Ali radiyallahu anhu shawara cewa yayi sulhu da sayyidina Muawiya ya yadda da wannan to wannan sulhun da yayi da sayyidina Muawiya radiyallahu anhu sai ya zama laifi a wajensu sai suka ce shi ma ya kafirta suka ce sai na Ali radiyallahu anhu ya kafirta jinin shi ma ya halatta ƙarshe sai na Ali radiyallahu anhu ya shirya ya kasu sai sai na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma sai ya ce masa ya amir al-mu'minin in ka yadda ka bani dama ni zan je in tattauna da su a wata ruwaya an ce sun kai su dubu goma sha shida a wata ruwaya an ce sun kai su dubu takwas sayyidina Abdullah ibn Abbas ya nemi sayyidina Ali radiyallahu anhu ya bashi dama ya je tattauna da su sayyidina Ali ya ce ya bashi dama ya tafi ya je tattauna da su ya ji me ya damuwar su suka faɗi laifuffukan sayyidina Ali radiyallahu anhu wai guda uku sayyidina Uthman ibn sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ba su amsa duka waɗannan tuhume-tuhume guda uku da suke ma sayyidina Ali radiyallahu anhu aka samu su daga cin suka ce su sun gamsu malamai suka ce sun kai dubu takwas wasu kuma suka ce a dubu hudu ne in ka ɗauki adadinsu a matsayin dubu takwas ne a wato dai rabi rabin wannan adadin ko sha shida kaga dubu takwas kenan ko dubu takwas dubu hudu kenan suka ce sun yadda sauran su kuma sai suka ƙi yadda sai suka koma wani waje da ake ce mishi habura a gaban kufa inda nan ne sai na Ali yake khalifanci sai suka koma can gaba suka ce sun kafa garinsu shi sa daga cin alamomin hawarijawa na farko alamarsu ta farko ita ce tawaye ga shugaba tawaye ga shugaba ba wani shugaban da za a yi da shi su ba shugaban da zai musu su ta shugaba a zalimi ne ko da yana latara musu zuma a baki yana ba su zuma a baki ya sa ɗauko cokali da kanshi kullum ya sa a layi ko kuma su ya shigo da su gidan shi ya kunna musu AC in ana zafi ya rika ba su zuma a baki ya dafa musu abinci da kansa ya zo yana ta sa musu abinci a baki to su a wajensa shugaban nan azzalimi sannan siffarsu ta biyu ita ce warewa daga cikin mutane ba ruwansu da mutane duk musulmai ba musulmai ba su su kadai ne musulmai wannan sifa ce mu mayyiza ta khawarijawa so da suka koma wannan gari da ake ce mishi hawra'u daga nan ne ake ce musu ai hawuriyya kake jin ake cewa al khawarijul hawuriyyatu suna da fiqhun sunata na kashin kansu da suka keɓanta da shi suna da aqidun sunata na kashin kansu da suka keɓanta da shi mutane ne masu yawan karatun alkur'ani aramomi ne alaramomi mahaddatan alkur'ani amma ba su da fahimta alkur'ani kuma duk inda khawarijawa suke har gobe za ka same su mahaddatan qur'ani amma kuma ba fiqh tsabagen hadda amma ba su fahimci qur'ani ba duk inda suke haka za ka gan su su ja maka ayar da take bayani akan asalin arna sai su ɗauko ta sai su maka ma musulmi kuma su ce dole ba cikin musulunci yake ba kuma tun da ba cikin musulunci yake ba to a kashe shi kawai su dama sai sun kafirta mutum in suka kafirta sai su kuma su ce kawai jinin shi ya halatta kawai jinin shi halatta me hujjar ya kafirta a ai yayi ƙarya a ai ya zina a ai ya luwatsu a ai ya ci amanar wani shi shi nan to jinin shi ya halatta to su ne waɗannan su ne khawarijawa kuma haka aka yi ci gaba da za a ci gaba da samun su da nassin hadisi da nassin hadisi wata rana kamar yadda alimamu ahmad ya goyito a cikin musnadinsa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu umamat al-bahili radiyallahu anhu a zamanin sarki abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan zamaninsa akwai sahabbai sahabbai ba su ƙare ba lokacin shine khalifa hawarija wannan suka kawo hari a dimashku dimashku babban birnin musulunci kenan a lokacin suka kawo hari aka yaƙe su aka kakkashe su kisa kisa mummunan kisa aka shanya gawawakinsu a bakin masallacin dimashku abu umama talbani ya zo wucewa da shi da wani almajirinsa sai ya kalli sai ya fashe da kuka ya kalli gawawaki a tibe sai ya fashe da kuka almajirin sai ya tambaye shi ya ce me kake ma kuka ana gaba ta mala shi ya ce inna haula sharrul qatla ala wajhi al-ard wa khayrul qatla man qatal ya ce wallahi waɗannan gawawwakin su ne mafi sharrun waɗanda aka aka taɓa kashewa a ban ƙasa an kashe su ne akan gaskiya lalatacin halitta ne su sannan mafi alkhairin wanda mafi alkhairin wanda aka kashe shine wanda suka kashe in suka kashe ka to kai kana cikin mafiya alkhairi a wajen Allah su ko an kashe su sune mafiya sharri a wajen Allah shi ce kilabun nan yace karnukan wuta ce kawarija su ne karnukan wuta shi almajirin sa yake cewa ana gabata malam wannan ra'ayinka ne kake faɗa ko ko ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace wallahi in ra'ayina ne wannan idan ana lajari a shaida na zo mutum mai shishigi mai karfin hali a game da haƙƙin Allah da ma'aikinsa walakin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya ce al-khawariju kilabun na khawarijawa su ne karnukan wuta malaman hadisi suka ce fassarar da ta sa aka ce musu kilabun nar saboda ɗabi'a kare kare bai ganin mutuncin mai mutunci ya ma liman haushi ya ma ladan haushi ya ma babban malami haushi ya ma alƙali haushi kawai shi kowa sai ya ci mutuncinsa in ba kai ma sa abu sai ya bi ka da gudu to ɗabi'a kare kenan baya girmama kowa ba mai haƙƙi a wajensa ba mai mutunci a wajensa shi yasa sai manzo sa ya ce su ne karnukan wuta khawarijawa to su ne waɗannan daga cikin aƙidunsu kamar yadda muka faɗi duk mutumin da ya saba ma Allah kawai ya fita musulunci in mutum ya ƙarya ba musulmi bane shi in mutum ya zagi ba musulmi ba ne shi duk zunubi dai idan mutum ya aikata su a wajensu to dan wuta ne shi yana mutuwa a lokacin to wuta zai shiga in ya shiga kuma Allah zai tayar da shi tare da su fir'aunu da hamanu da ƙarunu sannan a jefa shi a cikin wuta tare da su ya dawwama ba zai taɓa fita ba su ne khawarijawa sannan wal mu'tazilati da kuma mu'tazila su kuma mu'tazila tarihin su baya baya yake an same su ne a zamanin tabi'ai matsakaitan tabi'ai zamanin al-imam al-hassan al-basri rahmatullahi alaihi akwai almajirinsa shi yasa wanda zai zo ya kafa maka hujja ce wani almajirinka ya lalace kai malami ne ba yi da adalci yana iya yiwa malami na Allah Allah ya jarrabe shi ya samu na almajiri ya zama shi ya zama ba fahimtar su ɗaya ba kuma a wajen shi ya karatu to akwai almajin al-imam al-hasan al-basri da ake ce masa wasil ibn ata wasil ibn ata wata rana aka zo aka yi masa al-imam al-hasan al-basri tambaya me hukuncin mutumin da ke saban Allah kafin al-imam al-hasan al-basri ya bada amsa kawai sai ya carab sai ya cakki sai ya ce to mu dai a wurinmu ba musulmi ba ne kuma ba kafiri ba ne a duniya amma in ya mutu yana saban Allah nan to wuta zai shiga tare da sufin auna kuma ba zai fita ba al-imam al-hasan al-basri ya ce a ina ka samu wannan fahimta ya fara ja sai al-imam al-hasan al-basri ya ce masa to yanzu dai tunda ka zama haka sai ka daina zuwa makarantar mu akwai riwayar da malaman tarihi suka bada ma da ya fara wannan bayanin kawai sai ya ja wasu sai ya ce ku zo in ci gaba da muku bayani al-imam al-hasan basri da mai tambaya da kuma sauran almajirai yana musu karatu sai ya ja su kuma sai ya koma wajen masallaci ko wajen makaranta al-imam al-hasan basri ya je ya kafa dandalin shi a nan a ranar shi kenan shi al-imam al-hasan al-basri sai ya ce ya wasilu i'tazaltana yace yanzu ya wasil ka ka ka kaurace mana kenan daga wannan maganar ka ƙaurace mana to daga nan shine ake ce musu al-mu'tazilatu ƙauratattu eh wanda suka ƙaurace ma mutane to su ne mu'tazila su bambancin su da khawarij su khawarijawa cewa suke yi in mutum ya saba ma Allah to nan take ya kafarta kuma in ya mutu wuta zai je in ya mutu kuma in ya shiga wutan nan ba zai taɓa fita ba har abada matsayin ka matsayin su ɗaya a wuta da fir'aunu su ko mu'tazila sai su ce a'a a duniya ba kafiri bane kuma ba musulmi bane amma kuma a wuta in ya tafi lahira wuta zai shiga in ya shiga wuta kuma ba zai taba fita ba to shine sai malamai sai su ce musu sun yi daidai da khawarij a hukuncin lahira amma sun saba musu a hukuncin duniya dukkaninsu su ne ake dunkule su sai a ce musu alwa'idiyyatu su ne alwa'idiyya da kaji an ci alwa'idiyya to ana nufin khawarijawa da mu'tazila khawarijawa masu cewa duk mutumin da ya saba ma Allah ya kafirta kuma in ya mutu wuta zai shiga har abada ba zai fita ba su ko mu'tazila bai kafirta a duniya ba amma ba musulmi bane kuma in kuma ya tafi lahira to wuta zai shiga har abada ba zai fita ba ina jin mun gane ai kun ga sun yi daidai da su a hukuncin lahira amma sun saba sun saba musu ne a hukuncin duniya to su ne alwa'idiyya gabaki daya to su ne waɗannan khawarija da mu'tazila والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة ما تشي وبزي تبكتا دقوتا با دك متمن ديش دوتا من أهل القبلة دقتشن أهل القبلة سوى أهل القبلة أهل القبلة سوني دكا متانا دا سكا ينطق إذا كان الشهادة كما باب وانا أبدا سكا عيكتا كو سكا فأي كو سكا قدرتا أدوش يسو ديوو وريمس وانا كلمة شهادة تاسو سوني أكي تمس أهل القبلة duk mutumin da ya faɗi kalmar shahada bai aikata abin da ya wawar kalmar shahadar ba bai kudurta abin da ya wawar kalmar shahadar ba bai faɗi abin da ya wawware masa kalmar shahadarsa ba to yana nan a cin ahalul kiblati to sai suka ce ahalul kiblan nan wato musulmai ce da in mutum ya shiga wuta yana saba ma Allah to ba zai fita ba har abada kaga sun saba ma ahalus sunna wal jama'a ahalus sunna wal jama'a mutumin da ke saban Allah a duniya ba kafiri ba ne don mutum ya yi ƙarya ko ya zina ba za ka ce an kafiri ba ne kai ko ka ce an nan banza ba za ka ce masa haka ba sannan in ya mutu yana saɓan nan to ka ba al'amarinsa a wajen Allah Allah zai shigar da shi wuta in ya ga dama gwaggwadon saɓan da ya yi amma ba zai dawwama a wuta ba Allah zai fitar da shi daga wuta ya mai da shi aljanna kuma ita shaƙi da ahlus sunna wal jama'a kuma me ya kai ta sauƙin fahimta ƴan uwa وإنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم كو للرسول سنة وابا ولمن ذنب يزي يشيتو ولا لغيره في أهل الكبائر sannan wani manzo ma da ise manzo ma da yace to balle wani manzo haka suke faɗi ai su ne kake jin kila a nan kusa kusa kuna jin wasu mutane da ake ce musu yan ba ceto wasu ku kila suna ji to duk su ne aqida su ce wannan masu wannan aqida cewa ba ceto daga cin aƙidinsu ba ceto annabi isa ba zai dawo ba sannan kifi wai kifi ba za a ci kifi ba sai dai in ka je da kanka ka kamo kifin ka yanka shi su kifi a wajensu ba musulmin nama ba ne dole sai ka yanka shi nan nan kusa kusa a nan a nan garin namu na zaria akwai masu wannan aƙidan nan nan kusa kusa a wasu garuruwa a wasu ƙauyuka nan kusa kusa suna nan suna da wannan aƙidan ba ceto haka ma ake ce musu a wani waje kawai yan ba ceto su ba Allah ba Allah bai bai ba wani damar ya ceto ba sai su ɗauko ayoyin da Allah ke kora ceton da ba za a ceci kafirai ba sai su maka ayoyin akan musulmai Allah shi kyauta shi yasa duk mutumin da fahimtarsa bai ɗarsa sota daga magabata ba to komai zai iya aikatawa la qabla dukhulin nari suna cewa ba ceton nan kafin a shiga wuta wala ba'dahu haka nan ma ba ceton idan an riga an shiga wuta amma aqida ahli sunna wal jama'a akwai ceto kafin a shiga wuta akwai waɗanda Allah ta'ala zai ba da dama a cece su sun cancanta su shiga wuta amma sai Allah madaukaki sarki ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran masu ceto sai su cece su hadisi sahihi ya tabbata iyaye da 'ya'yansu suka mutu ƙanana uku ko biyu to ko da iyayen sun cancanta su shiga wuta saboda saban da suka yi a duniya amma sun mutu suna da imani to Allah ta'ala zai ce ma 'ya'yansu tafi aljanna idan Allah ya ce su tafi aljanna sai su ce ya Allah ga iyayenmu nan a bamu dama mu tafi da su aljanna sai Allah ta'ala ya ce ya ba su shi sai su tafi su je su tafi da su aljanna haka mutumin da ke da 'ya'ya biyu mata zuwa uku ko ƙanni biyu mata ya tsaya ya kula da tarbiyyarsu har ya aurar da su suka tafi ɗakin mijinsu suka mijinsu ɗa'a suka ba Allah sai suka tafi ranar lahira 'yan aljanna ne su to su ma za su zama sanadiyar cetonsa hadisin al-imamu tirmidhi ke da yawa ma daga cin ashabu sunan sun ruwaito wannan al-imamu tirmidhi ya ruwaito al-imamu nasa'i ya ruwaito mata ‘ya'ya mata biyu uku zuwa sama ‘ya'yanka ko ƙanninka ka haƙura ka kula da tarbiyyar su domin tarbiyyar mace ta fi wahala fiye da ta namiji in an ce ta fi wahala saboda ɗawainiyarsu tana da yawa su kusan ko an aurar da su ba a gama ɗawainiyarsu amma namiji ƙila in ya kai wani mataki na rayuwa akan gama kula da shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manubtuliya bi hadhihi albanati fa sabara fa sabara alaihinna mutumin da aka jarrabe shi Allah ya gwada shi ya bashi ƴaƴa mata sai ya haƙuri ya jure a musu tarbiyya ya kula da su illa kunna lahu hijaban minan nar yawm al-qiyamah za su zama masa ceto su zama katanga tsakaninsa da wutar jahannama ranar gobe al-qiyama to kaga tun kafin a shiga wuta kenan tun kafin kai a tafi wanda suka za su shiga wuta su shiga wuta akwai ceto sannan kuma bayan an shiga wutar akwai waɗanda Allah ta'ala zai ba su dama su je su ceto wasu 'yan wuta a mai da su aljanna da izinin Allah to kaga wannan ita ce shine fa indahum su a wajen mu'tazila da khawarij la yajtabi'u fi shakhs wahid thawabun wa iqab wai su ba yadda za a ce mutum daya da sabo da zunubi su hada a tare da shi su a wajen su zunubi da sabo ba su haduwa ga mutum daya in zunubi zunubi in lada lada su haka suke wa hasanatun wa sayyi'atun sannan kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ba su haɗuwa ga mutum ɗaya in ma hasanatun mahdha wa in ma sayyi'atun mahdha ko dai ya zama mutum tsantsar mutumin kirki ne bai da sako ko ɗaya dan Allah waye wannan ko kuma ya kasance mutum a ce in shi lalatacce ne to lalatacce ne bai da alheri ko kwara ɗaya wanda kaga wannan sun saba ma nasi sun saba ma tarihi a tarihi a aikace akan samu mutanen da zaka same su ba mutanen kirki ba ne amma suna da imani sai ga suna da wani aiki kuma da suke na addini yanzu ka ɗauki alhajjaju wani yusuf al-taqasi misali ne babba alhajjaju har ya gama rayuwarsa bai zama khalifa ba amma gwamna ya ta zama gwamna idan gari ba sa jin magana to hajjaji ake tura musu ya je koya musu darasi in gari sun rena shugabansu to sai a ce an naɗa hajjaju duk ganin da suka yi tawaye a zamanin banu banu umayya to alhajjaju bin yusuf kawai ake turawa shi zai je gama musu aiki yana zuwa garin zai seta su akwai zidda jini yanzu nan kawai zai ce jini ya zai ce kawai a kashe mishi kamar ya ga jini na yaya kawai ya ga yana kwarara shi kawai amma duk da haka yana da ayyukan alhairi da ya yi daga cikin ayyukan alkhairinsa da malamai suke ambatawa yana cikin mutanen da suka yi ma Qur'ani dugu da wasu har muka zama mutu kururu muna iya karantawa shi yi wannan aikin sannan kuma yana da masallatai da ya gina da yawa a zamaninsa sannan kuma yana da titina da ya aika da ya yi su da yawa ya birnantar da garuruwa da yawa amma wasu aka lissafa maka waɗanda ya kashe ba iyaka daga cikin sahabbai akwai sahabbai da ya kashe su shi yasa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a lokacin da bai da lafiya alhajjaji ji gaishe shi abdullahi ya taka ya ji ciwo ne a ran sallah an ce ranar zanga-zanga aka yi wa aka shigo da wasu suka shigo garin madina suka tada tsiya a lokacin shi alhajjaji shi ne gwamna to abdullahi bin umar ya zo zai tafi masallacin idi aka ji mishi ciwo a rana to ya kwanta yana jinya shi ne alhajjaji ya zo gaishe shi alhajjaji ya ce alaga ta malam waye waye ya ji maka ciwon nan sai ce wanda ya ji min ciwo shine wanda ya halasta magarin manzon Allah sallama yasa aka shigo da makamai a ranar da ba a shigowa da makamai gari kuma a garin da ba a shigowa da makamai alhajjaji ya fahimci da shi yake yanzu kayan hajjaji suna da yawa masu tayar da hankali ma kuma ga ayyukan alkhairin da ya yi shi yasa malaman musulunci suka yi sabani a kansa al-imamu zahabi ya ce الحجاج هو ممن نصبه ولا نحبه yace alhajjaji mu je a wajen mu wallahi zage shi za mu rikai ba za mu ba ma san shi a zuciyarmu wasu daga cikin malamai suka ce Allah madaukakin zaki ya mishi abin da ya cancanta ya mai ya tafi can ba a ce ka zage shi ba ba a ce ka abin nan ba ba a ce ka zage shi ba ba a ce ka mishi ka kyale shi can da Allah shi ce Allah yadda ya ga dama da shi to kaga akwai irin wani saboda haka zaka iya samun mutum a bangare guda yana da ayyukan alkhairi a bangaren kuma gefe guda yana da ayyukan banza bal man usiba la yu'aqab su a wajen mu'tazila da khawarij man usiba la yu'aqab duk wanda ke da lada to ba za a mai asaba ba wa man uqiba lam yusab sannan duk wanda kuma za a mai azaba to bai da lada kaji a wajen su su haka suke su ne wa'idiyya ke wa'idiyya sunansu wa'idiyya yan narko ke nan su ba su san rahama Allah ba su Allah bai da rahama kawai azaba shi yasa ai ba daidai bane mai wa'azi kullum yanzu ya ta wa'azi yana jama mutane ayoyin wuta ha ba malam ba aljanna ai targibun wa tarhibun ne ka tsorata kuma ka dan dandana ka ka ka kwadaita eh bahaushe ma ya ce a hu a ciza a hura a hura a ciza a hura shi ne yi so da ka jawo ayoyin da suke bayani akan a wuta sannan kuma ka jawo ayoyin da suke bayani kan aljanna kada kullum kai burin ka kawai sai dai ka kwashi mutane ka kai su tsakiyar jahannama a'a wata rana kuma sai ka kwashe su ka kai su tsakiyar aljanna a yi raha a taki cikin jin daɗi kowa ya ji kamar gama aljanna nan a gaban shi kawai zai shige ta to haka ake yi wa dalailu hadha al-asl min al-kitabi was sunnati dalilan da suka tabbatar da waccan ka'ida ita wacce ce wacce ce innahu la yukhalladu fi nari ko man fi qalbihi mithqalu dharratin min imani ko ita ce wa dalailu hadha al-asl dalilan da suka tabbatar da wannan ka'ida ta cewa mutumin da ya mutumin da ya mutu yana da imani ko kwayar zarra ne ba zai mutu ba zai ba zai dawama a wuta ba min alkitabi dalilai daga cin alqur'ani wa sunnati da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'i salafil ummati da kuma ijma'in magabatan wannan al'ummar kasirun suna da yawa laisa haza mawdi'ahu ba anan bane za a kawo maka dalilan wa qad basatnahu fi mawadi'ihi haqiqa mun bayyana mun fayyace mun buɗe bayani a inda ba nan ba malam ibn taymiya yana da bayanai masu yawa da yayi in ka ɗauki littafin sa majmu'ul fatawa za ka ga wurare mabambanta da ya bayani kan wannan batun cewa mai imani in dai mutum ya mutu yana musulmi to ana masa fatan ba zai dawoma a wuta ba mun gane dalilai a alqur'ani dalilai a hadisi dalilai daga magabata sahabbai tabi'una atba'u tabi'ina ba shi da iyaka so da ka riga an yi bayani akan haka shi malam ya ce wa yambani ala hadha umurun kathiratu a karkashin wannan abubuwa da yawa za su ginu ولهذا saboda haka ne man kana ma'ahu imanun haqiqiyyu duk wanda yake da imani na tabbas fala budda an yakuna ma'ahu min hadhihi al-a'mali bi qadri imani to zaka same shi dole ya kasance ya ɗibi wasu daga cikin ayyukan zuciya masu kyau ga gudun imaninsa in dai mutum yana da imani imani na haƙiƙa to sai ka same shi ya ɗibo wasu daga cikin kyawawan ayyuka da zuciya ke aikatawa bi kadri imanihi gwagwadon imaninsa wa in kana lahu dunubun duk da yana da zunubai a gefe guda kuma za ka same shi yana da wasu ayyuka kyawawa da yake aikatawa a zuciyarsa kama rawal bukhari fi sahihi kamar yadda al-imam bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا أقوي ونمتني دا أكي شي مسا حمار جاكي كي نوكو سودة أم بغي أم بغي سودة شنجية سيكوي أكي شي من حمار لقبن سكوي جاكي شيجيا كوي شاجيا a kamo shi a mashi haddi a zane shi amma kuma ba zai hana shi yana gyagijewa ya warke in ma an mishi an jijji mai ciwo ne a bulalar da aka masa yana warkewa zai tafi ya je ya sha giyarsa kawai daidai yake da abu nuwas da an ka laumi fa inna lauma idra'u wa dawini billati kanat hiya da'u an ce ma abu nuwas ka daina shan giya shan giya fa na kawo ciwon hanta sai ce kai ai kai ciwon hanta take ka maka ni kuma magani take mu so da ka daina mu ma ka daina zargina in kana zargina kana ta in daina shan giya ni cewa kake ma in yi to haka wannan mutumin yake a zamanin annabi sallama wa kana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana da wata dabi'a in yazo sai ya sa annabi sama dariya ɗabi'arsa duk in ya zo wajen manzon sama sai ya sa manzon sama yayi dariya ba manzon sama baya kakatawa yana yin murmushi bakinsa ya kan bude a ga a ga haƙoransa amma manzon sama baya kakata dariya to shi wannan himaru din bayan shan giyar da yake fa amma kuma mutum ne mai sa annabi sama dariya wannan ɗabi'a ce mai kyau ko ba mai kyau ba kun ga mai kyau ce wa kana yashrabu al-khamra yana shan giya wa yajliduhu annabi sallallahu alaihi wa sallam shi manzal sama ya sa a zane shi fa utiya bihi marratan wata rana sai aka zo da shi ya sha giya fa qala rajulun sai wani mutum ya ce la'anahu Allah ce ga wannan mutum Allah ya ne mai albarka ma aksara ma yu'ta bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam wai har so nawa za a yi ta zuwa da shi gaban annabi sallama ya sha giya kuma a zane shi amma ya ke daina shan giyan nan fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sama ya ce ma mutumin nan da ya tsine mishi la tal'anhu la tal'anhu kakka tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah da manzansa shi yasa ma yake cikin musulunci fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah da manzansa karkaci ne mai kun ga kun ga wannan hadisi yana da ban mamaki hadisi ne sahihi fa kun ga kun ga cewa al-Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihi annabi sai ce karkaci ne masa yana san Allah da manzansa فهذا يبين أن المذنب بالشرب wannan ke bayyana maka mutumin da ya yi zunubi da shurbi ta hanyar shan giya wa ghairihi ko makamancin shan giya qad yakunu muhibban lillahi wa li rasulihi zai iya yiwa a cikin zuciyarsa akwai san Allah da manzansa zai iya yiwa yana san Allah da manzansa wa hubbullahi wa rasulihi sannan san Allah ai da manzansa awsaqu al-iman ai wannan soyayyar da kake ma Allah da manzansa ita ce mafi ƙarfin igiyar imani domin duk in za ka kwana dubu kana cewa kai mai imani ne amma ba ka san Allah ba ka san manzansa sallallahu alaihi wasallama to ba musulmi kai da kake ba kai ba musulmi bane kama anna al'abida zahida kamar mutumin da kuma ya zo mai yawan bauta kuma mai alama gudun duniya قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله sakamakon abin da ke cikin zuciyarsa na bid'a da munafurci to zai iya zama Allah na fushi da shi sannan manzon sama na fushi da shi za ka iya samun mutum da alama ta tsoron Allah a tare da shi amma kuma jagowan da yake aikata na bid'a to kaga Allah na fushi da shi shi kuma wancan a gefe guda yana saba ma Allah amma kuma a zuciyarsa da za wani karamin misali kila dukkan ku za ku yadda a lokacin da akan yi wasu rigingimu haka a ce an taba addini ya kake ganin wasu waɗanda ake ganin su irin marasa jin maganar nan suke yi an yi lokacin da zai zo da ake ba da ake cewa sai a zo ko sai zo sai ce ustaz nan gefe ya biya mana fatiya mu ji in yi daidai to in bai yi daidai ba kuma to su su ne wai su ne mujahidai za su kara musulunci mai kuke yi nan ai an zagi annabi kuma su gama wiwun za su je su sha amma kuma su yadda a taba annabi ba wani ya taba cewa a gabana aka yi wannan a wani rikici da aka yi a wani lokaci a ƙasar nan a gabana aka yi wannan ba labari aka bani ba ya ce mu ba za mu sallah ba ba mu ba ba za mu sallah ba amma duk wanda ya taba musulunci to sai dai kwana a lahira ko a gefe guda za ka samu masu dangalallen wando da masu gemu su kuma sun gudu ana samun hanko ba a samu ka gani ka kowa da nashi kenan to zai iya yiwuwa ka ga mutum da alama da alama tsoron Allah a tare da shi da bauta amma kuma idan aka zo fage na ai wani aikin ba zai iya yi ba akwai wani dan uwa da ya bamu labari ya ce lokacin suna jami'a wani abu ya taɓa faruwa labari ne mai ban sha'awa sai gwamnatin jihar da wannan jami'ar take gwamnan jihar sai ya kira shugaban MSS sai ya ba shi kujeran mark kyauta shi kuma shugaban ɗalibai musulmai wa shugaban MSS shugaban ɗalibai musulmai ke ya rasa ya zai yi da wannan kujerar shi ne ba zai je ba sai a ce ya san kai shi ke nan ya rasa ya zai yi sai ya ce kawai sai ya tara mashawartansa aka yi shawara da aka kasa yadda za a yi da ita sai ce to abin mishi ya tashi da sallah asuba an gama sallah asuba ya miƙe ya hamdala ya ma annabi sama salati ya ce jama'a dab da jarabawa ce dama shi ya ce wani aiki ne taso za a yi ma Allah amma dole sai an yi sacrifice mutum ɗaya ake nema ya ba da damarsa zai iya yiwuwa ya asara semestersa bai yi jarabawa aka yi shi can wani yaro haka kawai sai ya tashi ba wanda yake masa alamar ganin cewa mutumin Allah ne kawai sai ya miƙe ya ce ya daga hannu ya ce shi ko ne a faɗi zai ka ce za ka iya asarar jarabawar ka ce ko me shi ya yi da zai shi aka ce me jifin ka ka san kila dama yana da matsala ko in yana da matsala jarabawar shi dama ba ta da kyau makinsa da yake ake tara mata a asusun tara maki na jaraba na jami'a kila bai da kyau to dama kila yana neman dalili aka duba aka ga yana cikin yan gaba gaba irin wanda ake ce musu four pointers din nan ya ce shi ko ne ne sai amir ya kyalkace da dariya ya yi mamashi sai ce sai zabo rashid na kujeran makka sai ce dama ga shi jirgin kuma Allah ne ya kira ka kaga ai dabara aka ba an so da ba makan bane wani aiki ne za a yi kaga yadda aka lissafa aiki amma da yawa suka noke to kana iya ganin mutum mai saban Allah ne amma a cikin zuciyarsa akwai kuma wani imani na musamman da wani mai kama da bawan Allah bai da shi sai ka ga mutum ya zo yana ta takashufi yana matsa jikinsa amma bid'a yake kaga mai bid'a ko masoyin Allah ne shi da yake ma Allah shi shige a cikin addini kaga ba masoyin Allah ba to shine wannan من ذلك الوجه تولى فسكا كما استفاض في الصحاح وغيرها كما يد يتبت أتشن حديثي صحيحي ديوا دمك من تنسو من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله عنهما daga sayyidina ali hadisi daga sayyidina ali radiyallahu anhu da abu da abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu maki عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم يأنبت خوارجا وأن كان خوارجا عندما كي بياني كنس فقال في شيء يحكيه أحدكم صلاته مع صلاتهم لا يمكن إن يجسنا سلا في غير سلسة وصيامه مع صيامهم حكى أزمن سإن يقتن تأزمن شد ناس في غير ناشي سيغ شبه بوتام الله وقراءته مع قراءتهم سنن سنفيشي يكراتن قرآن da ya fara jan aya sai su karasa mai ba su da matsalar hadda ya ƙara'unan alƙur'ana annabi zama yace suna karanta alƙur'ani la yujawizu hanajirahum baya wuce makoshinsu la yujawizu hanajirahum malamai suka ce la yafqahuna ba su fahimtar sa يمرقون من الإسلام كما يمرق الشحم من الرمية سنا تشلا دغ مسلمشي كما يد كبو تشلا دغ تركير كبو تركير بكا أينما لقيتموهم فاقتلوهم عن النبي يتي دي إن كوكا جنس جنس يا هلس وقشيس duk mutumin da zai fito yana kashe mutane to hukuncinsa shi ne a kashe shi kowa ya shi mutumin da zai halasta jinin musulmai kawai ya zo duk inda ya ga dama sai ana sallah bayin Allah kawai shi kenan mutum ya zo ya tada bau duk mutane su mutu to shi in aka kama shi ne kake son amai in an zo za a kashe sai ka tausaya masa shi mutum nawa ya kashe mutum nawa ka kashe ya kashe shi yasa Ashab Yusuf al-Qaradawi hafizahullah yake cewa mushkilar masu in wannan zafin addinin ba imanin su take ba a kwakwalwar su take matsalar su ta fahimta ce fahimta ce ba su da ita ba imani bane ba su da shi mutane ne wanda za su ce maka mai musulunci suke mawa shi na shan mutawalli sha'arawi rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin malaman masa wata rana ya zo irin waɗannan matasan masu irin wannan ra'ayin riƙau ɗin ya zo wajensa ya ce masa shi tattauna da shi suna tattaunawa da shi yana fahimtar da shi sai ya ce masa kagocin silmar ya ce e wata ƙato silma ce alƙahira tim tim ake sawa a ta shagayi ƙatuwar silma ce sananniya a alƙahira shi ya ce da zan baka bom ka je ka jefa musu za ka je ka yi ya ce da gudu ma ya ce idan yanzu ka jefa musu bam suka mutu ina za su ya ce wuta ya ce ina shaidan yake son sa tafi ya ce wuta ya ce ashe kai da shaidan duk matsayin ku daya ce da kana da hankali sai ka ce a'a ala ga su malam baban za ka ban ba ka ce min lasfika mai karfi ni ma sai in je in kafa ta a setin inda suke ma sha'ar su sai ni ma in fara wa'azi cikin hikima shama tun da kwakwalwarka a duɗe take shi ke nan sai ka ce a baka bam ka je ka sa musu duk su mutu in kuma suka mutu da kanka gashi ka ba da amsa ka ce wuta za su shaidan kuma ina yake ina yake son su je ba wuta yake son su je ba so daga duk mutumin da zai ce ai wane yana saba ma Allah kawai a kashe shi kawai a kashe shi to me bambancin shi da shaidan ai shaidan ma wuta yake son su tafi kai ma kuma kana son su tafi wuta in ka kashe su a'a kai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana ka zama su suna son su shiga wutar kai kuma kana hana su su shiga shine ka zama rahimun din ka zama mai tausayi amma wanda zaka zo ka kashe mutane to me kai ko na jin ba shekaran jiya ne ko kwana nawa da ya wuce ba ma nan fa wannan ɗaya daga cikin lokal government din barna da wannan musiba ta fa afka musu sai da aka samu ne je ya ta da bom jiya aka nuno su a NTA abin tashin hankali wani kafa shi ta balle wani hannun shi ya balle wani kan shi ya fashe wasu kuma sun mutu tuntuni gawawwakin su aka aka jajjera su aka musu sallah kuma mutum ya ce musulunci yake mawa yana kabbara zai je ya jefa ma musulmai yan uwansa da suke kabbara a sallah sun ce Allahu akbar sun yi takbiratul ihrami ana alhamdulillahi rabbil alamin shi kenan sai wani ya zo ya jefa bom ya ce su mutu shi ma da zai jefa bom mutum yana kabbara saboda sakarci da rashin fahimta da dodewa kwakwalwa da rashin tsayawa mutum ya karanci addini to su ne khawarij yin wannan abubuwan da ake magana kansu annabi sun ce aina ma laqitumuhum faqtuluhu duk inda kuka gansu ku kashe su khawarijawa fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahum yawm al-qiyamah annabi ce wallahi akwai lada ga duk mutumin da ya kashe khawarijawa na gobe al-qiyama la in ajraqtuhum la aqtulannahum qatl adi wallahi da zan riske su ni ma da raina sai na kashe su irin yadda Allah ya kashe adawa ya Allah kashe adawa ba fata fata aka musu ba aka aiko musu da iska sai ta ɗauke su ta rabta su a ƙasa shi kenan su mutu wannan su su ne ku kaga su ga su ga su da alamar musulunci shi ta karatun ƙur'ani yanzu rigimar da aka yi ta farko wadda aka yi a najeriya nan wajen alif ɗari tara da ta'a dubu biyu da tara ta farkon rigimar da aka fara yi ta wannan fitinar da ta zo a Borno wallahi yaran da suka shiga wannan rigima aran momi an ban labari ake cewa wani ranar da za a kashe shi a cikin su su masu ta da kayan bayan wuni yana karatun alkur'ani amma na banza yana karanta bai fahimta da ya karanta qur'anin ya fahimce shi da ya fahimci qur'anin da ranar zai tuba ya fahimci cewa wannan ra'ayin ba ra'ayi bane mai kyau ba fahimta ba ce mai kyau fahimta mai kyau ita ce ka zauna da musulmai yan uwanka ka yi haƙuri da su ka ci gaba da musu wa'azi ko da ka tabbatar da ba akan daidai suke ba shine jarumtaka ai ra'ayi ya fi komai ka gabatar da ra'ayi ya fi kai amfani da abin nan mai mutanabbi ya ce ya ce an ra'ayu qabla shaja'ati shaja'ani ce ra'ayi shi ake gabatarwa kafin kafin kafin kafin kafin kafin ka nuna jarumtaka yace wala rubbama ta'ana al-fata bil ra'yi qabla tata'uni al-aqran yace so tari mutum zai zo zai iya amfani da ra'ayinsa ya sassoci waɗanda zai soka su dawo su ciniki su daidaita tun kafin ya amfani da suka da makami to ra'ayi shine ka faɗi ka iyaka abin da za ka yi sannan kuma in ka mutu kana yi ko mutum ɗaya bai fahimce ka ba in ka tafi wajen Allah kana da uzuri to dan ne za ka ɗau fahimta ka ce ai duk jama'a ma sun kafarta saboda haka bari a ɗau makami kawai ai ta kashe su Allah ka shirya da kun ga kun ga bambanci wancan gashi giya yake sha amma kuma annabi sun ce la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu su kuma waɗannan ga su makaranta Qur'ani masu azumi masu sallah in ka ga sallar su ma sai ka ce kai baka iya sallah ba in ka ga karatun Qur'anin su ka ji karatun Qur'ani sai ka ce baka kai baka iya ba amma kuma ga abin da annabi sun ce musu yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyyah Allah ka shirye da mu Allah kai mana damdakatar sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai karatu na gaba sai mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya ganar da mu ya ƙara mana basira ya fahimtar da mu ya shiryatar da mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam don Allah ina so ka jawo hankalin 'yan uwa musulmai musamman matasa da kuma 'yan mata akan sauraron kide-kide da wake-wake domin abu ne wanda ya yawa a cikin al'ummar musulmai to wannan ya ana ta mutane bayani a kai yaushe wannan nan kide-kide kayan shidan sannan ba su haɗuwa da ƙur'ani a zuciya ɗaya in fitinar kide-kide ta kama ka ta shiga zuciyarka to ba yadda za ka kaso ƙur'ani ƙur'ani ba zai rika maka daɗi ba kuma an ruwaito asali daga ibnu mas'ud yana cewa yubitu nifaqa fil qalb yana haifar da munafurci a zuciya me munafurci a zuciya ka bayyana kai musulmi ne amma a zuciya ka baka ma yadda da musuluncin ba so ka waɗannan waƙe-waƙen fitinu ne a cikin al'umma sannan mafi haɗari shine yadda suka zo suka haɗu da addini wasu suna yi a matsayin da addini suke yi shine mafi fitinar waɗanda suke kiɗa kawai su saurara shi kiɗansu sun aikata haram zalla haram abinda suka aikata saban Allah to wanda kuma za su ce addini suke za su samu lada in sun yi to kaga suna su yafi zama bala'i sun hada sabo sannan kuma ga ƙarya ga addini da suka to shine fitinar da ake ciki a yau so daga mutane su ji tsoron Allah a game da waɗannan kiɗe-kiɗen sannan kuma hukumomi da kafafen yada labarai da ake da su suna taimakawa wajen ƙara yaɗuwar waɗannan fitinan an sha faɗi irin waɗannan fm ɗin da ake buɗewa wai doka ake ba su a dokar da ta kafa su wai dole ya kasance kashi 60 a cikin ɗari ya zama entertainment kawai shakatawa kashi 40 ne ake ba su dama wata rana su ɗan ce sun gayyato malam wata rana su gayyato kaza wata rana su ce a yi firar kaza kashi arba'in amma kashi sittin ai ta kiɗe-kiɗe ana ana ana ana ana bige-bige sannan haɗarin yanzu ya kai ma a gari ɗaya sai ka samu ana da fm ba su da iyaka bayan kowace jiha tana da fm ɗinta sannan kuma gwamnatin tarayya a ƙarƙashin frcn kusan zamanin wani shugaban ƙasa da aka yi a baya duk ya yi alkawari kowace jiha sai an mata fm ɗaya ga su nan kuma da ana ta yi duk suna da su fm sun nan kuma kiɗe-kiɗe ne in sabo kiɗa in sabo waka ta zo a wajen su za a ji kana cikin jin wa'azi sun sa wa'azi wata ran kawai kana cikin jin kila wa'azin minti talatin ne to da an gama wa'azin ma kila ba za ka gane ma an gama ba sai ka zata ko rediyon ka ya dan shaƙe ne to ashe kiɗa kiɗa ne za a tuwo Qur'ani aka gama karantawa ko an gama wani wa'azi sai kuma a bige da kiɗa kai ta kai ma shirye-shirye na addini ma idan za a yi da kiɗa suke buɗewa wasu gidajen rediyon shirin addini fatawa ce za a yi amma da kiɗa za a buɗe wannan musiba ce daga Allah Allah ya fitar da mu daga ciki sannan wannan wannan wannan kiɗa-kiɗan ai haɗa suke da zina tintini suna cewa tuntuni suna faɗi suna cewa algina ruqyatu zina algina ruqyatu zina kullun kiɗa da waka shi ke karfafa zina a cikin mutane sai za duk inda ake saban Allah ya kaga an sa kiɗa in za a yi wata masha a to sai an yi kiɗa su daga mutane su ji tsoron Allah su kansu faɗa a game da wannan bikinan duk sauran tambayoyin naka ai wanda ya tambaye duk suna cikin amsa ta ta fito a ciki da abu da yake magana kansa Allah madaukakin ke shiryatar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا تشركوا